إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wannan kafa ta gidan TV da rediyo na Bonferai. yau muna juma'a 21 ga wata na shida hijira ta manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 yayi daidai da biyar ga wata na uku miladiya ta Isa alaihi wasallam shekara ta 2021 idan uwa idan ba mu manta ba satin da gabata malam ya karanta da mu karatu biske ga al-ghazwal fikri al-ghazwal fikri to ina tsammanin yau za a yi matashiya bisa kai ga wannan maudu'i a shiga sabon maudu'i kan al-ijram muna tare da shehin malami shek abdulmalik hamis na ga birnin yamai a kan makalawu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci duk inda kuka kasance a duniya ko na nesa ko na kusa ko na cikin gida ko na waje Eh, kamar yadda muka sani dukkan karfe tara na safe zuwa karfe goma ran juma'a a lokacin da ba mu cikin hutu muke ba muna gabatar da karatu to a yau ma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi matashiya akan wato maudu'i da ya gabata al-ghazwil fikri da kuma nukta guda biyu da ya kamata in dan ce wani abu akan mawdu'an da suka gabata na'am sai mu ci gaba da karatunmu na farko eh, ina fama da yan mura kaɗan tana yiwa mutane su ji muryata ta canza ban sani ba wani ko zai ji haka saboda wani bi na'urori masu tace magana idan mura ba ta yi karfi ba za a ji ba na'am Eh, na biyu kuma eh, shine cewa ga dukkan alamu wannan shine sati kusan na ƙarshe domin sati na sama karatun mu zai tsaya dama watan takwas da ya zo muke tsaye da karatu na'am ko ba haka ba sai bayan sallah ba ba in Allah ya bada iko da rayuwa to eh, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan Amin.
Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin ya rabbil alamin maudu'in mu za mu kasa shi na farko akwai nukta mai muhimmanci a cikin maudu'in da ya gabata da haƙƙul kuwa da kuwatul haqq na'am nukta ce mai muhimmanci musamman ga ɗalibai masu da'awa ma to ya kamata mu kawo ta na'am abu na biyu eh, qadiyya wadda ta shafi zancen sahabbai da muka yi bayani akwai su ma waɗansu ko nukta tsaiko biyu da yake suna da muhimmanci ya kamata a ce an kawo su na'am nuktan mu ta uku sai mu zo zuwa ga cike maudu'in mu na al-ghazwul fikri kenan nukta uku kenan Eh, mu karasa abin da ya saura sai nuktan mu maudu'in mu sabu na al-ijram wanda insha Allah ta'ala za mu kasa shi watakila kamar gida eh, hudu ko biyar na'am na farko za mu yi bayanin mi wannan kalima take nufi a larabci sannan kuma bayan mun yi bayanin wannan sai mu zo mu ga eh, misali ko cikin nasoshi a nan ɗibo saboda nasi yana ƙara ma ma'ana ƙarfi sannan za mu zo nuktan mu ta uku mu yi bayani kan eh, eh, tarihin jarima ko al-ishram Ta- ijram na farko ma bisa doron ƙasa a duniya na'am da tarihinsa sannan kuma wace jarima ce a mafi girman jarima bisa doron ƙasa na'am sannan sai mu zo mu yi yadda ake tahqiqin mawdu'i akan as'ila guda shidda waɗanda ake tabbatarwa kuma mu dan tabbaka su akan waɗanda wannan guguwar ta fiskar su daga cikin mutane na'am to wannan shi dai ne insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan sa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bar jagoranci amin nukta ta farko wadda za mu bayani kanta shine namance da wata nukta mai muhimmanci ta haƙƙul kuwa da kuwatul haƙƙi shine cewa mun ce akwai haƙƙul kuwa haƙƙi na ƙarhi ina da ƙarhi don haka zan neman don zan yanka maka na haƙƙin da nake so kuwatul haƙƙi kuma gaskiya tana da nata ƙarfi wanda kuma ta mai gaskiya ce na'am to akwai nukta mai muhimmanci wadda malaman tafsiri ba da dama sun tattauna a kanta shine cewa mun kasa karfi guda biyu akwai karfi da ake balan bahaushe da ce ma karhin tuwo bindiga makami akwai karhi kuma wanda ba karhin tuwo ba karfin kwakwalwa na'am wanda da yawan abin da ya samu kake ci gaba a duniya a yanzu kasashen musulmi da kasashen mu na Afirka muna amfani ne da karfin jiki mun bar karfin kwakwalwa na'am domin noma da muke yi sai a tara kato ɗari a yi gayya ko ɗari biyu a yi ta kuwa yanzu ci gaban da aka samu a duniya da na'ura guda da an sa tiyuka cikin ƙasa kai tsaye na'ura da rebai ya tar da shi mai aiki an gane ko na'am alarm shi kenan bito ɗaya zai dannawa ruwa sai su je cikin daidai inda ake bukata ko wani wato dabino ko ko wacce shuka akwai ruwan da suke zuwa daidai bakin ta tsat tsat tsat sai ka iske bature guda zai yi abincin da mutum dubu ɗari za su ci mu kuma kullum muna nan da ƙarfin jiki ne muke aiki shi yasa ci gaban mu yana da wahala na'am
shine cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa shine zai yi nasara kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli na'am ni ne zan yi to sannan kuma Allah ya nuna wanda aka kashe shi bai yi nasara ba to dai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fayaqtul fayuqtal aw yaghlib fayuqtal in an kashe shi aw yaghlib ko yayi nan rinjayi kenan wanda an kashe shi bai yi rinjayi ba domin t- wato ya raba su gida biyu to kuma Allah ya ce shi zai cin nasara to kuma an faɗi cewa waɗansu annabawa an kashe su wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kaseer akwai qira'a wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna ribbiyuna kaseer imam wato nafi' an gane ko wanda warshi da kanun suka yi riwaya gare shi da imam ibnu kaseer an gane ko da imam abu amr ibnu al-ala da imam yaqub da imam shu'ba sun karanta qutila na'am to in ka ce wa ka ayyin min nabiyyin ko kuma wa ka'inin min nabiyyin ibnu kaseer ya karanta da ka'inin Mm.
so da yawa tana nuna annabawa da yawa ƙatala sun yi yaƙi kinanan nabiyin ƙatala annabin ya yi yaƙi amma wa ka ayyin min nabiyin so da yawa ko da yawa daga cikin annabawa ƙotila an kashe shi to kaga akwai matsala na'am na an ce an kashe annabi kuma alhali Allah subhanahu wataala ce shi ke da rinjayi fa yuqtal aw yaghlib shi ko Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ni zan rinjayi Na'am.
to kuma ya nuna wanda aka kashe bai rinjayi ba to yaya kaga akwai matsala na'am to shi yasa zaka ga malaman tafsiri sun yi bayanai daban-daban zan ba da littafi biyu misali kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur kadiba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na muhammad al-amin ash-shanqiti na'am shi Sheikh Shankiti yake cewa annabawa kala biyu ne domin bani Isra'ila sun kashe annabawa masu yawa na'am wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq na'am wa yaqtuluna al-anbiya'a wa tu bighayri haqq na'am shine cewa shi ya tafi cewa annabin da ba a umurce shi da jihadi ba to su ne aka kashe domin akwai annaba wanda Allah bai dora musu jihadi ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a farlanta jihadi akan shi ba sai da ya je Madina inda dama take yi Na'am.
to waɗansu annabawa ba su da magoya bayan da za a dora musu jihadi to waɗanda su ne aka kashe Mm.
amma duk annabin da aka dora ma jihadi to ba a taɓa kashe shi a wajen yaƙi ba ina fata an fahimci shi kuma ibnu ashur ya ɗauki manhan ghaira hada ma'ana ya kama wata hanya sai ta a'a akwai bambanci tsakanin nabiyun da rasul domin shi annabi an bashi shari'a sabuwa a- abin da a- manzo an bashi shari'a sabuwa Na'am.
annabi kuma tana yiwa a ce ya kar- ai- ai- aiki da wata shari'a ta wani annabi kamar yadda anka ce wasu annabawa su yi aiki da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu na'am to shi ibnu ashir yace a'a wato waɗanda ake kashewa su ne annabawa amma ba manzo ba domin da ya ce la'aghliban na ana wa rusuli nan rasulu ya ce Na'am.
shi kuma kullu rasulin nabiyun walaisa wato kullu nabiyin rasula Na'am.
ina fata an fahimci ni kenan sai zamanto nabiyina da anka ce annabawa ne aka kashe amma ba manzanni ba shi kuwa ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kenan wannan ba karo bane suka ci waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba wannan bane shine cewa cewa an cirin jayi ba dole bane shi annabin ya ga nasarat kenan ko an ce an kashe shi ba shi ke nuna bai ci nasara ba domin addinin da ya zo da shi ƙarshe zai iya cin nasara dan ka mutu ka bar magoya bayan ka sun ci gaba da aiki sun ci nasara kai ne ka ci nasara Na'am.
ina fata ana fahimta ta sai suka ce to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali lokacin da ya bar duniya ai addinin musulunci bai yadu a duniya ba yanzu ko gashi addinin na nan kuma magoya bayan sa na nan kuma addinin yana cin nasara balma babu abin da ake tsoro a duniya yanzu irin musulunci Na'am.
saboda bai da makamai bai da tattalin arzikin da ke kare shi bai da makamai waɗanda suke kare shi da nukiliya da technology da komai amma kuma shine addini da ke ci gaba Na'am.
ƙaryar da ake yi a ce musulunci ya yaɗu da makamai to a yanzu da waɗanbi makamai ne musulunci yake yaɗuwa a ƙasashen duniya ya ku ma- maƙaryata ina fata an fahimci to wannan qadiya ce tana da muhimmanci a cikin haqqul quwwa da quwwatul haqq har yanzu akwai lokuta guda shine cewa Allah subhanahu wataala ya ce to mu za mu yi rinjayi dan Allah ya ce wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun idan suka yaƙe ku yuwallukum al-adbara za su bada baya to Allah ya ce in sun yaƙe mu za su bada baya yanzu ko sai aga an yi yaƙi musulmi sun ja da baya kafirai sun ci nasara to kaga wani zai isa tsammani to kaga ah, qur'ani ya ce in yuqatilukum in dai sun yaƙe ku yuwallukum al-adbara za su bada baya to kuma yanzu gashi ana yaƙi musulmi suna eh, gudu kaga Na'am.
kuma aya alkur'ani ce to irin waɗannan abubuwa yana da buƙatar ɗalibin ilimi ya fahimce su da kyau shine cewa abinda ake nuhi wa in yuqatilukum idan suka yaƙe ku yuwallukum al-adba za su ba ku baya ba za su ci nasara ba da sharadi in kun bi ka'idodi kun tsaya akan addini na gaskiya kan taimakon addinin Allah Mm.
idan kaga sun ci nasara akan ku ku binciki kanku Gaskiya.
shi yasa sahabbai farkon yakin uhudu sun suka ci nasara amma me yasa daga baya al'amari ya rikice saboda sun canza kan tafarkin da suke akan shi Na'am.
walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahsunahum bi'izni Allah ya cika muku alkawali lokacin da kuke karkashe su da izinin Allah nan izinin Allah a shar'i da alkawli Mm.
domin Allah ya ba ku izinin ku yaƙe su sannan kuma Allah ya kaddara za su halaka a wannan wurin Na'am.
hatta idza fashiltum amma lokacin da kuka ragwance kaga kenan sai aka samu matsala Mm.
wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya wa asaitum kun kuka saba ma manzo na ana nufin sashen ko wadanda a can saman dutse ba dukkan su ba Na'am.
to min ba'di ma arakum ma tuhibbun sannan na Allah ya juya al'amari kenan musulmi abu na farko su daina mamakin kafirai sun ba mai musu kasashen su sirrin jaye su amma su sun kasa gane cewa sun ki tsaya ba addini tsayuwa ta gaskiya shi yasa to wannan shine abin da ake nufi wallahu ta'ala alam qadiyya ta biyu a gurguje sai qadiyya da muka ce zamu yi bayani ta kan sahabbai shine cewa eh, abin da ya shahi sha'anin sahabbai na farko shine cewa daga cikin abin da yasa imamu malik ya nuna cewa yan shi'a ba su da rabo cikin ganima ta musulunci ta fai'u an gane ko saboda Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kadiba cikin tafsir ibnu kasir yayi bayani a karshen wannan aya domin Allah ya ce fai'i ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin sai su to amma banda yan shi'a to sai aka tambaye shi dan me yace dan yace wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo cikin masu haƙƙi na fai'i ya na suna cewa Na'am.
rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu a cikin imani su ko da anta su suke yi Mm.
kina kaga ba su da rabo Gaskiya.
abu na gaba kan qadiyya ta sahabbai da nan manta suna kokarin fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ahlul baiti sai su kafa hujja ma da hadis littattafan da na sunna ne duk da yake ba su yi imani da su ba sai su ce ai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti ba wai matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ba da Khadija ake nufi matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Fatima da sauran yaya sai su kawo maka wadansu littattafai su ce ma kadiba cikin muskilul asab na Imam Tahawi misali su ce maka ai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ummu Salma tana tsaye ta ce kaza sai ce a'a ba ba ta daga cikin ahlul baiti ko su dauko hadisai da'ifai Na'am.
ko su ɗauko su ahalul baiti muƙaddarta a sarkin sun inganta yana nufin waɗanda ake nufi da ahlul baiti a cikin wagga aya ko ko dai ma'ana ahlul baiti umuman imamu tahawi shi ya tafi cewa abinda manzo yake nufi wagga aya bata shafe su ba amma ba shi ke nuna su ba cikin ahlul baiti suke ba domin mi domin lokacin da nasara ko kiristoci na wafad najran na ƙasar yaman suka zo da aya ta sabka a zo a yi wa bahala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin kenan ku zo mu yi mubahala nad'u abinda mu kira kan mu zo da kanmu fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ayyanmu da ayyanku sai kira kamar su Hassan da Husaini misali wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum to sai suka ce a to an kira Aliyu da su Fatima a ba ai ba a kira abin nan ba to anan sashe daga ciki domin da ce ni sa'ala matan musulmi ake zance kuma Fatima ai ba matarsa ta ba yarsa ta ina fata ana fita ta kenan zuwa ne kamar a ce abinda baturi ke cewa Asian ciwon ko model ana iya ba kowa sai ya zo ba wani na iya wakiltar wani shi ne abinda ake nufi duk ayoyin alkur'ani inda ka diba in sun kawo annabi to in suka faɗi matar gidansa sai sun ce suna daga cikin ahlul baiti wannan ma uslubi ne na alkur'ani kaga annabi ibrahima haka da mala'iku suka iske shi haka suka tabbatar masa baka yi mala'iku sanin alkur'ani ba baka yi mala'iku ba wato sanin Allah da abin da ya dace cikin addini Allah subhanahu wataala ce wa mar'atuhu qa'ima fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كان سنك تمتا أهل البيت ما ترسل دقا تكين أهل البيت شيء سما وند بتي إيماني بدقا تكين ما ترى النبي سيدي أي استثناء انت تكين أهل البيت dan annabi Nuhu an fitar da shi daga cikin ahlul baiti saboda bai yi imani ba an gane ko da Allah subhanahu wataala yake bada labari a cikin suratul hud har yanzu ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك سيفعل دليلي إنه عمل غير صالح ko innahu amila ghayra salih dan bai yi aiki ba bai mutu akan akida ta garbi shi yasa aka fitar da shi annabi lutu har yanzu da ahal kan da ba ta sai Allah ce fa anjinahu wa ahlihi illa imra'atuhu domin tana daga cikin ahalu amma da bata yi bai an ce illa imra'atuhu da ba ta daga ciki da ba za a yi istisna in ta to waɗannan shubuhohi da suke kawowa nukta ta karshe kan sahabbai kafin mu shiga cikin abin da nukta buta al-ghazw al-fikri shine suna kawo sahabbai sun yaki wanda kuma babu wanda bai inkarin wannan alfitan bayna sahaba ko ba haka ba sai to ai shikenan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sahihu al-bukhari yana cikin sahihu muslim kasa haka suke tinkahu ba su ne kuka yadda da su ba yana cikin sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffara kada ku dawo bayana kafin rai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana buga wuyan sashi ma'ana da takobi ya kashe shi ce to kaga sun yaki kina sun kafirta hadisi ne kuma ingantacce bukhari yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim riwayoyi akwai riwaya ta jarir an gane ko wanda ya faɗa cewa shi da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai istansitin nas kace mu mutane su shiru akwai riwaya ta Abdullahi ibn Abbas ita ma tana cikin sahihul Bukhari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hijjatul wada to kuma akwai riwayoyi waɗanda ba wannan ba kadiba cikin sunan Tirmidhi da yazo sai da ya kawo yace akwai riwaya bayan ma akwai riwaya ta Abdullahi ibn Abbas akwai riwaya kuma ta Abdullahi ibn Mas'ud akwai kuma riwaya ta Wasila ibn al-Asqa sahabbai da dama to kaga zaka yi sun yaki kuma yace la tarji ubali sun koma kafin rai a nan abin da kamata ka fahimta abubuwa ne guda biyu na farko yana son ya karyata Allah a fakaice amma baka gane ba na biyu yana son ya ɓadda ayoyin da suke da nuna cewa kuskuren yaƙa wanda mutum bai kashe mutum ba akan ta'addanci bai fitar da shi daga cikin musulunci to a nan sai mu fara da kuskurantar da Allah don shi mutane za su ganewa ɓaruɓu shi Allah ya ce sahabban nan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ce ya yarda da mu'minan da sun kai mubaya'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wanda sun yi yaki daga cikin su to kira Allah yana yarda kuma yace fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmi al-fasiqin Allah bai yarda fasiki ba to kana nufin Allah bai sani bane yace ya yarda da su sannan kuma a cikin suratul at-tauba Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون من المهاجرين نفركم وأن سكي هجرة كما الأنصار نفركم سي الله يتي رضي الله عنهم الله يدلسوا وأعد لهم جنات ya yi musu tattalin aljanna kenan kaga ya nuna yan aljanna na kai ku kace sun zan kafirai kenan ka karetar da wa Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna waɗanda suka shiga musulunci bayan fatu don ya ce la yastawi minkum man anfaqa ba zai zamanto daidai daga cikin ku ba man anfaqa wanda ya ciyar da dukiya min qabli al-fath kahin ay fathu makka wa qatal kuma yaki ula'ika su waɗannan a'azamu darajatan su ne mafi ɗaukakar daraja min allazina anfaqu daga waɗanda suka ciyar min ba'd bayan an yi fathu makka wa qatalu suka yaki kuma sun yi imani amma sai Allah ce wa kullan dukkan su dukkan su da su na gaban fathu makka na bayan fathu makka wa'ada Allahu al-husna Allah ce yayi musu alƙawarin al-husna ita ce aljanna kai ko kace a ba haka nan bane kiran wa kake nufin yayi ƙarya wa kake danganta jahilci zuwa gare shi Allah sai abu na gaba shine wanda nake ce maka tawili yakin da sahabbai suka yi dukkan su kowa yayi ijtihadi ne akan yakin ba wani sahabi wanda ya kyole ce wannan kafiri ne an gane wannan da kyau to sannan kuma kisa akan kuskure bai fitar da mutum daga cikin musulunci don Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai yiwa mu'mini ya kashe mu'mini illa khata'a sai ta hanyar kuskure kuskuren nan ko ta hanyar ya tafi kashe wani abu sai ya kashe musulmi ko kuma ya zama to akwai kuskure na fahimta ni ina ganin ina akan gaskiya kai kana ganin kana akan gaskiya har mu yaki wani wani abin nan ya kashe wani ba wai abinda ake nufi da an ce alqatil wal maqtul fi nar kamar yanzu cikin hadisi idan taqal musliman bi sayfihima su yi yaki akan musulmi ya san musulmi na ba wani dalili na shari'a shi yaki ya kashe kan uwansa shi ne abin da ake nufi to kuma menene dalili har yanzu saboda ka san matsaloli ne masu hatsari dole na ɗaliban ilimi ko da ka san aya in baka san da aka kafa hujja da ita ba sai wani shi kwana da kai abin da ke nuna yaƙi bai sawon musulmi su kafirta tunda wani zai nemi ga aya ko ba haka ba ko dan qur'ani ne na misali sai Allah ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإن طائفتان إذا أكساموا جماعة بيو من المؤمنين نمو من اقتتلوا سكياكي ستي فأصلحوا بينهما كيسلوه تكن سكا كوتي سن كافرتا نعم ashe yaƙi na iya tashi tsakanin musulmi da musulmi Allah ya kira su masu imani kaga khawarij da suke kafirtar da murtakibul kabira su ce duk wanda yake aikata kabira ya kafirta malamai suka ce ba gaskiya bane sai Allah ya kire masu imani ce kakku aikata aiki iri kaza saboda nuna maka mai imani bai dace da shi ba ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba ku bari na fata ana fahimta na kenan dan mutum ya aikata ka ba'ira ba shi ke nuna ka fita ba kaga in dan mumin ne suka yaki fa aslihu bainahuma ku shirya suwa tsakankanin su ku yi sulhu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan din din tayi zalunci akan wata tunda in an kai ana isa mun zalunci fa qatilu allati tabghi ku yaki wadda take tayi zalunci hatta tafi'a ila amrillah har sai ta zama zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at in tadawu fa aslihu bainahuma ai sulhu bai ce sun kafirta ba domin bai dace a ce shi kafiri za a yi sulhu sulhu za a yi hatta tafi a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu kuma ayi adalci saboda tana yiwa lokacin da aka yi yakin an rinjaye su na dole suka bada kai to sai Allah ce wa aslihu wa aqsitu ku yi adalci don nan ka kuce a yanzu kuma mun samu iko ku yi wani zalunci abin kuma shi ƙara tashi inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ɗan uwan juna ne da Allah ya zo wajen wanda ya kashe wani sai ce fa man qutila wato ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl an ce ku yi kisasi sai Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un can aya gaba wanda aka yafi mishi daga dan uwanshi bayan ya kashe shi kuma Allah ce dan uwanshi ne kawo nasi guda wanda Aliyu ya ce duk sahabbai sun kafirta babu to kaga irin wannan hayaniya musamman waɗannan akidodi da da internet da ta yadu da TV da we satellite shigo su cikin wata ƙasa ba sai tare da du'ati ba daga nan wani zai iya ɗauka waɗanda shubuhun ya tena tallata su Allah kai mu da tsari to wannan shine abin da nake so in ce kan qadiya ta sahabbai bautu aini masu yawa amma dai mun dan tsakaro abin da muka tsakaro da kuma haqqul uwa da qutul haqq abu na uku kafin mu shiga cikin mawdu'in mu shine abin da ya shafi wato al-ghazw al-fikri al-ghazw al-fikri mawdu'i ne mai yawa misalai ne zan bayar a gurguje an gane ko shine tatbiq alqawaid wa tatbiq yakar hankalin dan adam mun faɗi cewa ana yakar hankalin dan adam a sami shi virus a lalata wannan hankalin an huta to za mu ɗauki fannoni na rayuwa waɗanda su ne suka kewaye da mu saboda mu fahimci yadda waɗannan abubuwan suke na farko janibuddin abin da ya shafi addini yau babu addinin da ake yaka a duniya irin addinin musulunci tare da kasashen shi mamaye suke an mamaye su tare da cewa masu addinin nan ba su da ilimin kere-kere tare da cewa masu addinin nan an talautar da su da kankan amma kullum addinin su ake tsoro to sai a tallata maka a ce maka addinin musulunci misali addinin ta'addanci ne ya yaɗu da takobi to tunda an ce ma addinin musulunci ya yaɗu da takobi saboda sahabbai sun yaƙi wa suka taɓa cilasta suwa ya shiga addinin su kuma an boye maka hakikanin abin da ake so saboda an nuna maka addinin musulunci ya hana a shagiya shi ko dan giya bai so haka nan addinin musulunci ya ce mata su sa hijabi ita kuma ce ta so a bar ta ta hita irin yadda take so kamar yadda dabba take hita babu sutura ita ma ta hita haka nan saboda su sun gina kasashen su akan shashanci to wannan alghasbul fikri min janibi din kullun musulmi yanzu mu inda ba muke da matsala ba mu iya kai musu hari saboda su adda kali kullun suna ga kirkirowar matsala musulunci ya ce mace ta sa hijabi ai tauye mata yancin suna an tauye mata yancin su ai musulunci ya hana yancin fadar albarkacin baki ai musulunci in ka bi shi baka iya ci gaba ba kasashen musulmi suna baya kana fahimta ta kamar addinin mu ne ya hana mu na mu ci gaba a duniya a lokacin ci gaba bai da alaka da yare ko jinsi ko launi ko kasa in ka yi karatu za ka samu amma ba a son mu gane wannan na fata kafin ce abu na gaba a gurguje sai fagen siyasa alghazul fikri fil janibi siyasi da yawan 'yan siyasar da suke karatu a kasashen siyasar da muke yi daga turawa ne muka ɗauko ta muka samu kasashen mu pays laik to wannan siyasar da ake yi su waɗanda asalin siyasa ta turai an gina ta ne akan alghaya tubarrirul wasila shine cewa la fin justifie le moyen duk abinda za a cimma buri to duk hanyar da za a bi a kai ga wannan buri ya halatta misali ga ina jin yunwa ga tuwutar amma to wannan kahin in ci shi sai na kashe mutum goma to su a tsarin turawa ka kashe mutum goma don ka kai ga tokaci ya halatta to yanzu duk in ka dibi mafi yawancin kasashen da ba su gaba ba a fagen siyasa to irin siyasa da suke amfani da ita kenan duk abin da zai hana a cimma buri to ya kamata a kare da shi a shaye shi shara suka cewa abu na gaba misalai guda guda ko bizon bayar sai fage a fagen ta'alim al-ghazwi fikri min janibi ta'alim karantarwa da aka so karantarwa shi karatun da muka yi na farko shi ne sunan shi a ta'alimul mutazabzibu ka sa abinda an mutazabzibu shi ne abinda ke makarkata ba gaba ba baya saboda duk abinda suke son su hana su azamu kan shi shi ne a tazabzub a fagen addini mu bar addinin mu ba mu shiga nasu ba da kyau a fagen kircir mu rabu da tamu kircir kuma mu ba mu zan tasu ba shi yasa faransu fanon wannan abin nan marubuci na kasar algeria wanda abin nan yake cewa dan afirka ya koma monster hybrid dodo mai ruwa bi shi ya bar baki kuma ya kasa zama fari an gane ko to duk abubuwan da ake ba mu ta zub ne yadda za mu ci gaba da zama ana mallake da mu to cikin ta'limu ma nan mutazabzib ne tazabzub shine wanda yake tsaya wuri guda kaji Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa ba su can ba su can to haka irin karatun da ake koya muna a yanzu ta'limu mu saboda lokacin da suka zo mutanen mu suna koyon karatu a makaranta wajen malamai an gane ko to yanzu suna son sun kashe namu ilimi na kere-kere da komi namu wanda sun ka iske sun ɗauke sauran littattafai kaga an ɗauke littattafan mu to yanzu sai aka aka kirkiro lakwal to lakwal kin barmakon ayi mai kyau wanda za a samu ilimi sai aka kiya sai aka barta karatu ne wanda in ka mun abinda ake so da mu in za mu shekara dubu ba za mu iya kera maka mu allura ba kuma an rabo mu da malaman da suke karantar da mu addini sai ya zamanto kai baka samu karatu saboda yau in an ce an liƙe lakwal ina mutane za su sai malamai su buɗe makaranta a karatun Qur'ani to su kuma makarantun nan Qur'ani za su yi musu farme yan ta'adda istitri da juri kina a sa su da kursu dai iya dan faransai dai a san yadda za a yi a ci gaba da amfani da su a nuna musu duk al'umma kama komai ta ba shikenan at-ta'limul mutazabbib sai aka koya mana qira'a al-jaffa jaf da larabci shine abin da ke busashe mutum ya iya karanta wa faransai an gane ko amma kuma ban da karanta faransan nan bai iya kera komi da faransanci kaga an koya mai faransanci shi ko yare ne kawai an ka koya ma ina fata an fahimta ta to sannan kuma cikin wannan sai aka kawo manhaj manhaj na karantarwa nasu ne za ku ɗauko ku ba ku ɗima ku tsari su da nasu ba ku tsarin yadda za ku karantar da mutanen ku alhali kuma ilimi karantarwa duk ta duniya an gina ta akan mura'atul furuqul fardiyya a rinka kallon bambanci tsakanin karfin mutane duk abinda ba a kallon bambanci tsakanin mutane wallahi ba a cin nasara duk harka ta duniya kowa akwai inda yake da karfi to a kula da shi nan ya kamata a ce wanda an gashi da karfi matiyar scientific a yi kokari a tashi wannan kuti to mu yanzu zaka iske mutum matiyar scientific ya ci 80 da goma cikin 100 sai a ce wajen literature ya haɗi ko a yi kokari ya ci gaba da karatu sai a kada shi saboda maciyar literar waɗanda bai da ƙarfi sai al'umma ta ƙara komawa baya sannan an ƙi yarda da cewa ilimi ba dole sai ka iya faransai ba in kana da baiwa kana iya ka yi aiki a tattaro masu baiwa su yi aiki a ci gaba saboda kayan ilimi ya koma cikin university da institute farkon shi ba cikin suna yake ba baiwa ta Allah zai ba wani sai a ga shi da ita sai shi koya ma mutane sai su tashi to an ƙi yarda an ce sai wanda iya faransai to kaga almanhaj kenan saboda mu manhajin mu ba ilimi muka so ba da aiki a abinda muka so dai a cewa ne na da diploma to shi kenan to idan an ka ce diploma diploma za a ce dole sai an tayi wajen aiki to at-ta'limul mutasabbib shi na daga cikin abubuwan da wato suka tsatsara domin shi karatu abin da yake so in ka karanta na farko al-qira'a na biyu al-fahmu na uku tahfaz ma yastahiqu al-hifz in ka karanta ka gane to abin da ta haddace sai ka haddace ka bar shiga kanka saboda bukata in ta taso sannan sai at-tahlil kai analysis sai kai at-tarkib sai ka hada haka dai ilimi yake tafiya duk mutumin da bai da irin wanga cikin ilimi ko na addini ko na boko ya faɗi saboda sai ya zama to gashi na haka na shiga tafiya an ka ce eh ka ce eh an ka ce a ka ce a baka san dalili ba shi yasa in mutum ya faransi bai iya gane cewa yana iya kritikin waɗanda sun ka koya mai faransancin akwai wani mahaukaci da iske ana masu hankali suna hira ya ce a gaishe ku an kasai lahiya ya ce to na ga an kai sai an kai dariya sai ya ce to da Allah zai koma can da kote shi na zama ya ce don Allah ya an yi abin dariya a dago mai hannu shi ma shi dariya ko bai san dalilin da yasa aka yi dariya ba haka ne abin yake tahiya sai ga mutum na tahiya sa gagagagagagaga saboda abin da an ka samu virus din bisa gare su ne yake tafiya al-hasbul fikri kenan wannan a gurguje jaribin ta'alim kenan jaribin tarbawi jaribin tarbiyya yanzu sun samu sauki da internet da tv sun ba su damar da sun kwatso tarbiyoyinsu a cikin kasashen mu sai ana son a nuna ma mutum cewa yana da yancin da babu na gaba gare shi addini bai da wani muhimmanci gare ka to kaga yana daga cikin abin da ke sawa ana samun matsala saboda lokacin da kaka tunanin kai ka yi kowa daga nan ka samu matsala cikin al'ummarka don ka zan matsala gare ta ba alfa'ida ka ba al'ummarka ba bala'i za ka mata to yanzu duk wanda ya karanta wannan turancin gaba ɗaya in ba ya anya ba sai ka ga kina kallon baban shi biri uwar shi tunkiya shi wai idan baka iya faransai ba kai ba komai wani gidi shi kiyasa suka zo suka ce a'a ai lissa hujja hele Niger tunda an ce 99% musulmi duki sai suka ce a lissa musulmai da an ka soje lissa musulmai sai suka ce a'a to duk mallamai duk jahilai tun da ba mu yan faransai ba mu iya adalga idi tire an ka watsa da an ka ce mallamai duk yanzu an ka tashi sawa cikin jahilai a abin ga lalle mallamai jahilai sun jahilci yaren ku da kuma ka harufan ku amma kai dan bokon da an Nijar kai daga ce malamai jahilai to kai da baka son mu tambaye ka wanda ya tsarma armen uwarka na'am ko mahaifiyarka kaka ce ma jahili na'am akan wannan kenan in jahili na armin nan da dirma bai ba ina fata fahimce na'am kuma idan da babanka ya mutu ko radda kan mutu kai wasiya ko ko radda babanka ya mutu in za a sallah don Allah dauko le professor kinan da a can Faransa da America su zo su yi ma banka sallah su yi English su karanta Angli sai a dauke shi a sa cikin kabari in ka yarda da wanka shi ne kamata tun da ka ce malami jahilci na addini ba mina ba ko mina ba to ni yanzu abin da nake so don Allah in dai za a yi masa ubanka in ya mutu in za a yi sallah don Allah ka bar dan mallamai ka taho ka ɗauko professor professor waɗanda suka iya angale su zaka su yi english su yi français sai a ce we a taɓa lalle tsoho ya samu rahama Allah a kaɗa cikin kabari ina fata ana fahimta ta a gurguje jaribin tarbiyya sun zo sun nuna cewa babu na gaba shi ko duk aikin duniya dole ko na alheri ko na sharri sai an samu gaba a gidanka a ce baka da izinin kai magana kan ƴaƴanka da matanka lamari ya baci amma duk abin da yake nasu na akwai shugaba akwai ma'aikata service a nan kasashen mu ko a kasashen su wanda babu shugaba babu DJ babu director babu ba to ya za a yi a ce duk ma'aikata tana da shugaba amma a gida gidanka babu shugaba a unguwa babu shugaba a karce babu shugaba an kawo siyasa tana iya keta mutuncin kowa
subhanallah babu wanda an ka bari
subhanallah tsarin tarbiyya nasu kenan sai a tarih ghazul fikri min nahiyar tarihiyya misali guda zan bayar shine duka littattafan mu da tarihi waɗanda aka rubuta yau ga sunan babu su duk da nan Nijar akwai wannan masani na tarihi wanda ya yi zama ina ganin president da assembly national na Nijar na farko Buba Hamma na'am littarihin Nijar da ya rubuta saura sai da ya yi tahiya ƙauyuka da waɗansu wurare ya tambayo ya rubuta a faransai sannan na samu haɗarin sauran tarihin Nijar wanda an kabari duk sauran littafan suna ina suna can ɓubi littattafan da yanzu Shehu Usman suka rubuta da waɗanda aka rubuta kan tarihi suna Ingila Oxford
sun boye sun ɓoye littattafan da an ka kwashe espany sun kwashe yanzu akwai wani daga ciki da ya rubuta wani littafi ana kiransa alwarqat fil bahar ina ganin abdul habib harramani na kasar libya ka tayi ka dibi da cikin babin littattafai al makhtutat littattafan da aka rubuta da hannu dubbai na ya ka hwadi waɗanda a akwai alman ya hwadi ko dubu nawa a akwai can france ya hwadi ko dubu nawa akwai congress a america ya hwadi ko littafi dubu nawa akwai na larabci na musulunci waɗanda a can aji duk ƙasashen turawa da bi in ka ji dubbai sai kanka ya ciwon kai to wani rubuta su na gidan wada minan nahiyar tarihiyya an yanke mu da tarihi shi yasa ba mu- kadafi ya yi wani kokari eh, cikin unesco ya zuba kuɗi an ka rubuta tarihin afirka ina ganin zai kai kusan mujalladi ko goma na ko goma sha biyar babu duk da nan Nijar akwai littafi da an rubuta kan kabilolin Nijar wani littafi da dan larabci eh, na gane shi da wani dan faransai zaka iske shi wani littafi tsohon littafi na littafi guda ne nan irshi tamu inda akwai aka aji makhtuta ta Nijar in ka zo wurin gashi nan dai babu wata kula wadda ta dace da shi irin yadda ya kamata turawan na ba ga zakkuwa daga can su zaka su dauka su yi etude su gyara kuma su gwada ma duniya
muna nan kwanci ah kwana mai son shi ci tuwo a kamai amarya mishin su bayan wannan mun tai tarihi sai mu ce zuwa ga geography al-ghazw al-fikri min an-nahiyah al-geographiya geography ta duniya yanzu suna sun kai yanka kasashe duk yankan da sun kai ma kasashe da gangan sun kai ma kasashe wannan yanka sun ka rarraba musu sun ka haɗe wasu masarautu suka raba su kuma sai a ɗebo masarauta a datsa ta uku a kaɗa wancan cikin wancan ƙasa a kaɗa wancan cikin wannan ƙasa saboda kullun rikici ya tashi na tarihin masarauta kaza da masarauta kaza da yanki kaza da yanki kaza a taimu jirgin ɗinkin duniya su yi mana shari'a
subhanallah geography sun yi wannan mapkin uh, map abin da suke ce ma map an gane ko cart saboda su an barta a yanke da kullun za su zuwa ga abin da sun kaka dama Mm.
sai mutum zuwa ga ilimin geologiya al-ghazwi al-fikri min nahiyat geologiya min nahiyat geologiya arzikin da ke cikin karkashin kasa yanzu duk kasashen da addi arziki karkashin kasa waɗanda ba su da makaman nukiliya ce aka su a baya mu yanzu muni an ce muni na ƙarshe dalili kuma an ce 99% musulmi na'am kashi 99 musulmi kuma kana jiran kafirai sosai kwanci da yawa.
su ce ka ci gaba ai har duniya ta tashi kuna nan sai an ji an ce yanzu 95% kahirai sai a ce wai Niger était le pays le le pays développé dans le monde na'am akan wannan amma ba a shangiya ba a zina babu wurin tashewa na samari bai yi yawa ba sannan su zo su yi maka ka ci gaba to ai su ci gaban da suka rufi daban sannan ya za a yi su ce ma kai kana da arziki kuma alhali arzikinka na suka ɗiba suna amfani da shi tunda in an ce ma kana da arziki kenan zaka nemi arzikinka Na'am.
to an ce ma kai na an na ƙarshe duk duniya kenan baka ba cewa ai maka sa shi yasa yanzu karta ta duniya duk inda ka sa akwai arziki yanzu suna da manya-manyan na'urori sun san wurin sun san kuma yadda za su- su kai ga arzikin ko su kai da arziki
Kasashen munafiki.
yawa kasashen mu na afirka da ba wani afirka ba yanzu far satellite ne ya gigant satellite na duniya waɗanda suna binciken abin da ke cikin ƙasa ai ai yanzu an wuce in kaga sun zo sai in an samu kamar dama da an samu izini a zo a kafa na'urori amma yanzu manya-manyan satellite suna da satellite guda ina ganin in ban manta ba ko sha biyu ne ko ashirin da hudu duk awa goma sha biyu sai sun kewaye duniya suna kontrolin duniya satelit da su ne suke aiki ala ayyati hal sai mu tafi zuwa ga ilmul fata abin da ya shafi sararin samariya sun ce sun zo cikin wata mun yi bayanin abin da dai malamai suka faɗa wasu sun ce su je cikin wata ba wasu sun ce sun je eh, mu dai mun tafi cewa mu babu wani dalili kan sun ji tun da an gwado mutum da drapo na amerika shi na kaɗawa kuma an ce ta sama babu iska Na'am.
to ya an kai haka Na'am.
duk da mawaƙinmu na Nijar da aka ce ma uh, mamman gawo da ya rasu ya ce ku haɗa ba Amerika da Rasha duka su daina daddage da rigen nan da yawa kasa sai su jawo wata hitina Gaskiya.
eh wai sun yi wani abu can yace suna ne wai a holo wai wai sau- wai sauka can da sama an gane ko da haka wannan babu wani dalili akan shi mu dai bamu gani ba sun ce Amir Sultan wannan uh, wannan makarantar da ake kira Amir Sultan ba wai sunan makaranta bane suna Amir shine dan sarki to akwai ɗan sarkin maka da ake kira sultan yana taimakawa a duniya to sai aka sanya makaranta suna amiru sultan Na'am.
na fata an fahimci Na'am.
to sai ana kiranta santar amiru sultan eh shi an ce ya biya kuɗi kusan iskibus kai miliyon eh, ɗari nawa na dola ya ji can sama tare da su suka sa cikin kumbo an ka ce ya gano wata to amma mu abin da muka gudu a sai can a yi wata shinshindo a yi wata na'ura a kaɗa hikika a ce mai ai wata kenan Sai ga haka nan.
to kaga wannan babu wani tabbaci akai mu dai ba mu yarda ba kuma ba mu cewa ba su ji ba mu ce sun ji ba don ba mu da tabbaci mun dai muna nan sai mun ga abin da har ya ba su Insha Allah.
sai abin da ya shafi wato abin nan eh, al-ghazw al-fikri min nahiyati al-lugha ya kar hankulan ku ta hanyar yare yanzu babban matsalar da muke fama da ita an nuna mana yaren su shine ilimi amma muna karatun shi har yanzu ba mu iya komi ba saboda an kasa gane cewa ilimi daban yare daban Mhm.
rasha ta ci gaba da yarenta faransa ta ci gaba da yarenta Tana.
China ta ci gaba da yarenta. Amma mu an nuna mu ne in dai yaren mu zamu yi ba za mu ci gaba. Na ɗai kenan. Kuma an hana mu haɗa da yaren mu da nasu mu yi karatu.
Sai nasu kawai.
Sai nasu kawai. Sannan balma ba ka iya haɗa Ingilishi a ya- inda Faransa take. Dole sai dai kai na Faransancin don kakkale ko asirin da a can. Sai dai a ɗan koya ma soyayye. Ka je ɗan Nijar ko ɗan wanda aka yi francophone shi na koyon Angile shi na ta kaɗa ELG shi na buga su. An gane ko? Good morning. morning ko ba gane ba da an ji an san zai ce wallahi tallahi wancan dan faransa na ake wani dan Nijar ana ana Beirut wai shi na yaka son ya kai karshen wani shi na son a sa mai karta ta karshe shi buge ka san shi mai Beirut kullum abin da yake so in ya kai inda zai damge ka ya yi son ka sa shi maka bugu guda sai ya ce hey put me one wai da Ingilishi wai samin dan karta guda shi da put me one ka gani sai aka nuna mu da yaren su shine ci gaba yanzu wanda ya iya yaren shi bai dauki kowa komai ba da ka iya yaren su shikenan ka iya komi da komi sai ga mutum bai iya nemo kare abinci shekara 30 yanzu kato da shekara 40 ubani na cishe shi faransa ɗaya na iya amma wai ubani bai ci gaba ba
Tana bai da diploma.
tunda bai da diplom kai ka canje ma mutane to kuma ka ce mutane ba su ci gaba ba to kai da kai ci gaba ba ka ta kamo abinci al-ghazw al-fikri min nahiyat al-i'lam nahiyat al-i'lam shi ne abin da ya shafi kafafin yada labarai kafafin yada labarai duk abin da ake son mu sani shine muke sani duk abin da ake son a gaya muna shi ake gaya muna Na'am.
sannan su kansu labaran an gane ko Na'am.
su suke tsara su irin yadda suke so Mhm.
ban sani ba ko ka fahimce ni Na'am. na'am.
yanzu za ka iske yanzu eh, eh, yan jaridanmu na bbc da na ke da ke can dosi da na america ko labarin da hausa aka yi shi sai an kai shi can sun mayar da shi da yaren su Yaran su.
sannan su a- sa a fassara maka shi ina fata ka fahimci abinda ɗaya za a bari tambaya wadda ana yawa a tambayi wani mutum tunda da yare Hausa na zai magana shi ma wannan suna kiyaye da shi to yanzu ta kafafen yada labarai dama yaren shi yasa sun ka samu kafafen yada labarai sun ka samu shiga tunda yanzu in ba mujin yaren su ko an kawo labaran muna fahimta to shi yasa yanzu wani imanin da yayi da RFI da BBC da Deutsche Welle da gidan radio America VOA ya yi imanin da yayi da Qur'ani Subhanallah.
tambayi in ba da lab- hujja To akramakallah.
ai magana ta ku No.
to yanzu da in ka kama ayat Qur'ani sai ce "Ah." in ka ka hadisi a ce mallamai wasu yarda hadisin ne ya inganta yana cikin sahih bukhari muslim ce ka "Ah." mallamai sun wadi wani malami ya wadi ce kai mallamai in ka ce RFI ta ce sai ka ja ce mi RFI Radio France International ba ta ƙarya ta yi Qur'ani to ba kakana
Ya yi imani.
ya yi bari da ita sai kuma a yi wani abu sai da ba su rahu ce ƙarya ta sun kai gashi na su da kansu suna ƙaryatar da kansu To, yakin iraki sun kaci ƙarya ta sun ka ala masa dam su da kansu yanzu labari ya bayyana kuma ta kace masu ƙarya
Su da kansu.
su da kansu ina aka samu wannan min nahiyatul i'lam na gaba eh, bayan mun samu alluga mun samu eh, al'ilam sai as-saqafa culture to dama kirkirkin tana tare da ni tana tare da yaren Mm.
daga nan da za a koya maka yadda za ka iya rayuwa mu yanzu ba mu da kircir bal ma yanzu turawa sun ce hatta eh, eh, eh, ka ji abin bakin ciki wai hatta da yadda ake kwanciya da mata wai ba mu iya ba Inna lillahi.
yanzu ana koya ma yara wanda za a yi su kwanciya da mata kai a afirka ka to ka koya ma ba kai yanzu kana baka ji hadisi yace ba a tu'allimu ummukal albida ko almudaja'a ne na manta ya za a yi musu shi koya ma iyayen shi da suke kwanciya da mata to kai kaka an kai musu iya kwanciya da mata ba sun kaka an kai aka same ka to tun da ni a Afirka ba mu iya kwanciya da mata ba to ku kura an kai aka kuka ta kuka rutu farsi kakana kai ko ku komawa za ku yi can cikin ciki sannan eh, kamar za ku koya musu na sannan ku koma can cikin ciki sannan kuma a sake aiho ku ka ji yadda ɗan adam ya zan bai da tunani ya zan kamar wani sakar sakar bai san tu- tu- tunanin shi ba culture za a koya maka culture tasu kana cikin wata al'umma ka koyi culture cikin wata al'umma kuma ka fifita ta ba wai ba ka yi amfani da ita ba wani da yake mai amfani ba ba mun ce duk abin da ke cikin culture su bai da amfani ba ba haka ake nufi ba amma yanzu a yi kai ka bar taka ka ɗauki tasu kuma ka zo nan ka ce nan za ka rayuwa da tasu mu ka zo ka kamo da lalura ka san lalura gare mu to sannan aljanibul iqtisadi Mm.
fagen tattalin arziki na an yake mu an nuna mu da talaka muke amma yau duk arzikin da duniya ke amfani da shi da kasashen musulmi da na 'yan afirka saboda ba a yarda a gane cewa akwai manya-manyan waɗanda ke amfanuwa da shi waɗanda su ne suke ɗasawa suke cin shi inda da suke so min nahiyatul iqtisad musamman kasashe le pays francophone waɗanda aka yi ba mulkin mallaka na Afrique del West ya zama to kuɗin su arzikin su gaba ɗaya ga hannun wasu su mutane na yake suke yin kuɗi su baka su yi maka kuɗi kuma su sai ɗebo arzikinka sannan wannan wanda sun ka ɗebo kuma suna sun kai kuɗin da za su sayin shi kuma su baka
So,
kuma wanga duk hankali na Mm.
to saboda mi saboda puissance ta politik tana tare da puissance economic duk duniya duk shugaban da bai da kuɗin da zai biyan ma'aikata mulkin shi bai kai labari su ku su rike kuɗin can su za su baka ka biya ma'aikata in ka ce a'a a ce maka tawo jira ka ga abin da zai zuwa kuma duk an kiyarda parce que in akwai tattalin arziki na biyan ma'aikata hatta da tsaron ku zai tsaru Gaskiya.
to yanzu ba mai kuɗin biyan sojoji soji ya zai yi shi da kanshi zai gajiya ya za a yi ilimin kashi ci gaba babu kuɗi Bai.
kuma kai baka da izinin kai makanka kuɗi saboda kai baka isa ba baka da izinin ka tsare ƙasar ka baka da wannan ilimi kuma don haka da aka yi ta tafiya sai ce "Ah, ai, an ci gaba an ci gaba an ci gaba ina da an ka ci gaba ku tsaya ku gaya wa mutane gaskiya yan boko babu inda an ka ci gaba mutane ba su waye ba saboda musamman rayuwar mu tana tsari wanda na ƙasa na kawai da mutum ya yi ɗakin laka hudu ya yi mace hudu ta sakin ɗiya na zaki banda shi sai sallah da nan a ta ita kwana ba ruwan shi da abin da ya saura in makiyayi na kawai ya samu bukka hudu ko ina shi kaɗa mata ai ta yi eh an ka ai hudu ya an tashi ma wannan an ka gaba ruwa a ɗauki shanu a yi gaba to wannan tunanin shi na kuke tunanin zai tabbata a lurke bai yiwuwa Mm.
rayuwar canzawa da take yi uwayenmu da kakakin nan mu da sun yi nomansu sun ka sa abinci cikin rahinu to duk abin da zai biyo baya babu ruwansu to to amma yanzu matasa sun yi karatu kun koya musu faransai kun koya musu ingilishi yanzu hatta da lemu ba su iya sha irin wangon da muka sha sai an sa wannan dan dan tiyo sun yi tsup tsup tsup kato yanzu wanda eh wannan wannan tunani kaka cewa za ka rinka ce mai shi zama cikin talauci iyayenmu na adda dangana da addini amma waɗanga matasa da kuka gani da sun ka iya faransanci da angali in daɗin da suka so in ba su same shi ba wallahi da kuɗin da ku wannan wajibi na to min nahiyatul iqtisad ka yadda an kai an ka yadda faransa da Hitler ya mamaye faransa ya hana mata arzikinta gaba ɗai sa'ad da sun kace inda suke aje arzikinsu na zinariya nan dai abai gano ba wani wuri na a ɓoye inda suke daddabke ta wadda suke kwasa ta duniya to yanzu kuɗin sai hana su su yi amfani da kuɗin su shine ke kontrolin su to mu ma yanzu shekara ya da hamsin kamu na hakan gana cikin gaba na to can mutane ba su da yawa kuma ba su damu da aikin gwamnati ba da an yi noma an ƙari to yanzu kuma abubuwa sun canza kuma ba a son a gane al'umma na yawa kuma concurrence yanzu ta fara yawa eh kai ma ai in dai kare na yawa kura na yawa lahi za a gamu ka daina wabata makanka lokaci sai annahi nahiyatul ijtima abin da ya shafi zamantakewa abin da ya shafi zamantakewa su ne suke kontrolin zamantakewan mu paske sun karance mu kuma mutanen su nan ciki sun zaka sun karance yaren mu har su ka iske mutum wani baturi ya zaka ya saba kai ne suna Muhammadu yana cikin mutane yana noma yana komi paske yana controlling duk abin da kuke aikata ya san ku ya san yaren ku
suna ta etude ke izona ta ichit to yanzu zamantakewan mu shi yasa kullun su suka san inda za a tabo biton da za a tada wani rikici ko hatsari a cikin al'umma wanda sun karanta koyi sun karance komi to babban matsalar sai su ce muku ai sai su kawo muku yanzu sai ɗaliban ilimi da suke karatu sociology da wuya ka iske wanda bai ɗaiba wata aya ko shi kusanci malamai saboda in ya aza wata fikira ya tambayi malamai ya gani in ba ta saba ma addini ba yanzu cewa suka yi duk inda mutane suke da yawa yawan mutane shi ke sawa mutane suna fitina ƙarya ne dan annabi adamu Allah ya bamu labari dai daga cikin su guda ya kashe guda wasu lo alaihim naba annabi ne adamu bil haqqi in qarraba qurbana mutum biyu na. to wani na ita a shi ayi qur'ani ta kuma ma wasu malamai sun ce ai ba dan annabi adamu na ba kai tsaye ai bani isra'ila na to duk da yake qur'ani ya nuna cewa karina mafi inganci ba daga cikin ahlul kitabi bane da yace min azil zalika katabna ala bani isra'il wannan hukunci ne an kai bayan wancan da annabi adamu ya kashe wancan adamu Allah ya nuna maka ga dalilin da yasa aka ce da cire kisasi amma da Allah ya ce fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawat akhi ya nuna mai yadda ake tonewa a zamanin bari isra'ila ba a jahilce da ake tone ta adam ba na'am to amma mu aje wannan mu aje wannan to
ba kun ce yawan mutane daga tashi hankali ba to cana yanzu tana da zaman lahiya kuma ita ta hi kowa yawa duniya wanga wanga dalili na na hankali da ba su to ƙaryata
kuma kowa imani da shi kowa ya yarda shi in ba kana so ce ƙarya na ga tana nan yanzu dai ta hi kowa yawa duniya kuma ta hi kowa zaman lahiya ba yawan mutane na ga sawo fitina ba ku kun sa abin da ga sawo fitina kun san su to in muka aje wannan isa sai mu samu wato abin da ya shafi at-tibb fagen karatun rashin lafiya in ka duba ci gaban mu duk profesorar da zamu samu babu imaka mu magani kuma duk maganin mu na addini ko wanda an na gargajiya gashi an jarraba shi na yi ko ba mu yarda da shi ba ko ba mu dauke shi da daraja ba dole ne magani sai nasu kaga yanzu duk kuɗin da za a ce sai ka iske mutum yanzu ya ji ya sha magani an ce mai ga wanda wani ya jarraba ya ci nasara sai ce a'a ya sai ya kashi ki jika ɗari bai wani wuri sai in ya ji babu daɗi sai zo ya ce ya ce don Allah haɗa mai itace a haɗa mai itacen dala ɗari ya samu lahiya kuma duk da haka nan bai ganin kiban maganin da ya samu lahiya sai dai wancan wuri gaskiya gaskiya
sai abin da ya shafi wato ilmun nafs abin da ya shafi physiology physiology sun kawo shi ne ilimi ne yana da alaka da filosofi to an yi su ne saboda wato wani lokaci ya kar addini babu wanda ya san rayuwa sai Allah wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba za ka san halin dan adam ba cikin physiology ko ka san rayuwar dan adam yadda take tahiya wallahi sai ka karanta littafin Allah ka kalli annafsu da inda ta zo cikin alqur'ani ka dauki akhlaqul insan cikin alqur'ani kafiri da musulmi da munafiki nan ne za ka samu ilimin sociology ta duniya gaba daya Allahu akbar
ilimin filozofi filozofi a shahama kanka lahiya abin da yasa malamai ma suke cewa inda sun ce ya halatta mutum ya karanta filozofi cikin eh, abin ga cikin wanda an rubuta da larabci saboda filozofi duk da yaren da an rubuta ta ita ne ta filozofi ta dan wani ko filozofi ka karanta wata kasa ta laraba sai shi azar qur'ani da ka karanta sai ka ba qawaid na'am yo filozofi ta karanta ta tambada ta karanto malamai suke cewa cikin ilimin filozofi eh ina ina sani an nuna eh, eh, babu Allah wasu daga cikin su sun ce cewa babu Allah to yanzu wanga har karatu na wanga har karatu na ko ko a ce ma asalin dan adam daga biri na cikin geography to yanzu an ce asalin dan adam daga biri na kuma daga baya na ya tashi haye abin ka kuma har yanzu matar ni ta yamai kai ba ta yamai ba ni ta duniya ba ban taba jin inda aka ce a hawi kuma can cikin daji ban taba ganin birar rasu a dan adam ba ko sau da
kuma wannan teori ta wadda ana sa ta cikin kawunan ɗaya musulmi muna na kwala an taɓa faɗin ta an kace asalin mutum daga biri na biri to a gurguje sai abin da ya shafi al'amn da alqada al'amn shine abin da ya shafi tsaro kullun ana wasa da hankalin mutane cikin al'amarin tsaro zan bada misali guda shine z- misalin wato eh, abin da yake faruwa a bo- na boko haram yanzu in ka dibi jihar borno jiha ce wadda ɗaya ne daga cikin jihohi guda 36 na Najeriya. Ban sani ba ko an ƙara wasu na cewa ko 40 ne. Da Boko Haram ta tashi jiha guda ce ta balle lokacin da an kai yakin Biafra jihohi na sun ka balle kasar ta da buwa biyu amma aka yaki aka ci nasara a kansu. Amma da birkitin Boko Haram jiha guda ce ta balle. Jihar nan take yaki da ƙasashe ba ƙasa guda ba. Ta yi yaki da Nijar. ta ƙari ta yaƙi da kamaru ta ƙari ta yaƙi da chadi ta ƙari ta yaƙi da najeriya fi sons and africa amma har yanzu an kasa kawo shawo wannan matsala Wa- abin da ya kamata a yi tambaya shin mutanen ga wa yake ba su kuɗi sannan wa yake ba su makamai duk an ƙi tambayar wanga kuma makamman da suka amfani da su an tabbatar da cewa ba su suka yin su ba don a jihar borno babu inda ake kira waɗannan makamai kira kula manya-manyan motocin da su manya-manyan motoci daga ina suka shigo shi yasa yanzu ƙauyukanmu duk abinda suke go- kokari na'am abinda suke kokari a ƙauyukanmu ana ta rarraba ma ƙauyawa makamai ana ce musu su yi jihadi saboda a hana kwanciyar hankali a cikin kasashenmu a ƙarshe yan yan uwa lokaci ya fara matsowa sai fa- fagen abin da ya shahi shari'a shari'a ta duniya so daga sun bata ta duk wani umarnaci a duniya wanda ya musu aiki in sun ga dama su kama shi su kai shi kotun duniya kuma su rinka mai biya ma in sun ga dama eh, duk wanda ya wata banna su da ganin shari'a babu wani tsari hatta da shari'o'in da mun ka dauko mu dauko su na mun kai ba mu kalli addinin mu ba ya saba mana kasar Faransa ba mu kalli al'adar mu ta saba mata kasashen su da yawa kawai haka da an ka dauko an kai kufe kole babu bayyuwa da su namu mailimta na shari'a su zamna da al'ummomin su a ga yadda za a yi abin da ya cancanta a gyara a gyara in ma da wanga za a yi aiki amma sai a ce a'a kawai sai mu zamna nasu na da ba har da cewa muna aiki da shi kuma babban abin bakin ciki su waɗanda dokokin masu saura har sun daina aiki da su sun kaɗa su cikin bola na'am to kai a matsayinka da wanda ya karatu shari'a baka da wani kokari wanda zaka iya yi ka ƙara wani abu ko ka rage haba jama'a to wanga maudu'i na alghazul fikri ya riga ya canye muna eh, lokaci kenan maudu'i muna al-ijram yalla sai da shi da maudu'i na at-tamyiz su ne suka yi saura yana yiwa shi na al-ijram mu dan
fitar da shi takaitar da shi sati mai zuwa in Allah ya bamu iko sai mu hada shi da na at-tamyiz ai haka nan tun da karatu ya ya matsi ina ganin tana yiwa haka za a yi in kuma tana yiwa kuma mu ƙara wani sati tun da Na'am.
yanzu yau ne- nawa ne ga wata 21 21 kenan na wancan 28 wancan sai ya zo biyar ga wata ko na'am ba laifi muna iya kenan a raba su biyu na'am Mm, ba laifi ana iya yi haka insha Allah ta'ala kila sai da mun to sati biyu suka yi mu da saura No.
dan ya kamata mu dakanta yan uwa ai mu da hakuri abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillahi ayan uwa mun saurari karatu ga bakin malam duk da an ce za a shiga cikin sabon maudu'i amma ganin cewa akwai nukutoci masu amfani akwai abubuwan da ya kamata a gabatar masha Allah Allah ya amfana da mu da abin da malam ya karanta da mu Amin, amin.
kuma Allah ya nuna mana rana ta yau mu ji wannan maudu'i na al-ijram na'am
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا آمين.
من الراشدين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا آمين.
البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين